أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare godiya yabo jinjina daga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne da rahamansa mukan haɗa wannan guri domin karuwa da abin da Allah sun taɗa ya saukar da shi na ilimi kuma kamar yadda na jiya muna kara godiya ga 'yan uwa musulmi da ke gurare daban-daban cikin najeriya da ma wajen najeriya waɗanda alhamdulillah sukan bugo waya ko kuma su min text message ko kuma voice message su suna min jaji akan rashin lafiya to ina godiya allah ya saka da alheri allah shi ba da lada allah ya saka mu kowa da alheri Allah kuma ya sa muna yi a sa'a duniya da lahira za mu ci gaba da karatu na wannan littafi na balaga a inda yau kuma za mu tashi atharu ilmin ma'ani fi balagatil kalam atharu ilmin ma'ani fi balagati balagatil kalam to mun ji ilmin ma'ani wanda ilmin ma'ani ɗaya daga cikin rukuni ne na ilimin balaga kuma ya tattaro ababe guda biyu almuhassinatul lafziyya da ma'anawiyya sannan mun ji anwa na kowanne daga cikin su na'am atharu ilmin ma'ani ba ok na to na badi ko to wannan na atharu ilmin ma'ani ne dama shine ya rage mana yi to shukran to asar ilmin ma'ani fi balagatul kalam a tasirin da ilmin ma'ani yake da shi wajen samar da balagar magana wato ma'ana shin da mai tambaya zai tambaya shin ilmin ma'ani akwai wata fa'ida yake da yake da shi wajen samar da balaga ko ko babu to duk lokacin da mai magana ya kunsa ya kawo ya kawo maganansa cikin uslubin cikin wani nau'i na uslubi daga cikin uslubo ba na ilmin ma'ani akwai tasirin da yake da shi wajen ilimin balaga shine zamu ji yanzu a dunkule insha Allah ta'ala nastati'u huna ba'da dirasati sabika anan bayan darasin da ya gabata zamu iya an nulkhisa laka mabahith ilmin ma'ani zamu iya tattaro maka ko rairayo maka ilmin ma'ani mabahith inda ilmin ma'ani ya kunsa fi amrayni thnaini cikin al'amura guda biyu al'awwal na farkon su annahu yubayyinu laka wujubu mutabaqatil kalam li halis sami'ina annahu yubayyinu laka shi ilmul ma'ani yana maka bayanin wujubu mutabaqatil kalam wajibcin dacewan magana ne li halis sami'in ga halin halin waɗanda suke sauraro wal mawatin allati yuqalu watan halin masu sauraron magana wal mawatin lati yukalu fiha da kuma guraren da ake faɗan irin waɗannan maganganu kenan duk abin da zaka faɗa dole na magana dole ne ya zama kayi zaɓo maganar da zaka faɗa kuma ta dace da halin da ake ciki wa yurika annal qawlu la yakunu baligan haka ne ko wayurika kuma yana nuna maka da cewa fa annal kaula shi magana la yakunu baligan bai ba zai taba zama yana da balaga ba kaifa makana suratuhu ko ta yaya surarsa ta kasance hatta yula'imal maqamal ladhi qila fihi har sai ya dace da gurin da aka faɗi magana ai kaga ba zai yiwu ba ko kuma an ce na wani mahaukaci ya fa zo wucewa ne mahaukacin nan sai ga an fito da su ana zaman makoki an fito da abinci ba an fito da abinci ana ta ci shikenan ya gani sai shi ma je ya zauna a gefe shikenan aka ɗararraba abinci ga namun zako-zako aka ba kowa shi ma sai aka ɗiba aka kama shi aka bashi ya zama ya sai ya karɓa ci bayan ya kammala ci wajen taziya ne fa sai ya ce bayan ya kammala ci cin abincin nan ya daga mutane hannu ya musallama ci zai tafi ya ce to allah ya maimaita mana to kaga wannan ayi magana ne wanda yake bai dace da gurin ba bai dace da wannan gurin ba kaga ni wannan babu kula da ilmin ma'ani a wannan gurin shi ilmin ma'ani yana sun ne nuna maka ga inda ya kamata ka faɗi magana sannan kuma maganar nan ya kabi waje bata dace da halin da ake ciki mun banci wannan ko yawwa mai magani ne ya bada magani aka sha bayan an sha maimakon a samu lafiya a asai ciwo karu ya ce bari ya bada wani magani wani kala ya sake bada wani kala ciwo ya sake karuwa ya sake bada wani kala karke dai aka mutu sai kuma kuma ci to ai ma duk mai ma bada ɗayan ba bai bada ɗayan ba za a rudin ke da. ka gani to dole ne duk maganin za ka faɗa ya dace da halin da ake ciki da kuma gurin mabancin nan ko ba zai yi ba zai yi wanda ke ana cikin masallaci ana zaune ba shikenan kuma ka hango gwamna a sahun gaba kuma sai ka shiga mai kirari ai ba zai yi ba kaga wabbe dace da wannan gurin ba likulli makanin makal wa likulli makalin makan Allah ka samu dace to shi in za ka zauna ku koyi ilmin ma'ani shi ilmin ma'ani zai nuna maka ne zai saita ka ne nuna maka ga inda za ka yi magana a inda ya dace a inda ya dace wa yurika annal qawla la yakunu baligan kuma wannan ilimin ma'ani zai nuna maka cewa magana bai kasancewa baligi kaifa makanin suratu ko ta yaya surarsa ta kasance hatta yula'imul maqamal ladhi qila fihi har sai ya dace da gurin da aka faɗa wa yunasibu halis sami' sannan kuma ya dace da halin wanda yake sauraron magana allazi ulqiya ilayhi wanda aka yi maganan zuwa gare shi wa kadiman kalal arab dan haka ne matuntuni tun da can larabawa sukan ce likulli makamin makal likulli makamin makal kowace magana akwai gudun da ake faɗanta in an zo ana ta'aziyya ne nan za ka ji ana allah ya shi jikansa allah shi mishi rahama ko allah jikanta allah shi mata rahama za ka ji ana kaice-kaice ne dai ana Allah ya sa iyakan shi kenan Allah ya sa iyakan shi kenan Allah ya sa karkin abin kenan Allah ana dai tosisa magana tare da kokarin kaskan da kai da sauransu amma inda za a zo fagen siyasa ne na za ka yi ta jin ana ta maganganu ana ta kirari ko kuma an zo irin za a jabin nan maharba ne mafarauta mafarauta ne suka taru ko kuma ana irin sharo ko ana kalangu ai kaga duk waɗannan gurare ne zaka ji jin kirari da sauransu ko ko kuma irin ana taron gayya din nan a lokacin ne zaka yi ta jin kirari zaka yi ta jin maganganu waɗanda ke nuna jarunta da korzantaka da makamancin wannan amma da zaran a cikin asibiti ne fa wannan kuma shi ma zaka ji ana ta addu'a ne ana ta kai cikaici ne da sauransu ba gurin ba ne? magani? ok wannan shi wanda muka gama ke na wannan annabi ne
Hmm? karken ilmin ma'ani din to bari duba ya ce ya ce ya ce a banjin fejin iri ɗaya ne to karken wannan ke to
ilmul ma'ani
to bari zan duba
Mhm. Da kuma to bari zan duba ma'ani ne
dukkan wani to ya kamata ce kaga ilmin ma'ani ko to karshen shi ko?
to zai zama karkin shi ne kaga
bari bari zan duba a gaban itinab da musawa ok to to za mu same shi nan guraren insha Allah ɗari biyu da biyar to ga shi nan ok to masha Allah na mutu malam na mutu bi kulli makanin makan Allah ya samu dace ok to na'am to an yi magurin na ya rufe shi na nemo na'am faƙad yi akadul khabaru a hayanan kama alimta labarin da akan bayar wani lokaci akan ƙarfafa shi kamar yadda ka sani ko? wa gadi yulka bi gairi tawkidin na'am wani lokaci kuma za a iya jeho maka labari ba tare da an yi taukidi ba wata ma'ana akwai halin da idan zaka bada labari zaka karfafa shi akwai kuma halin da ba za ka karfafa shi ba ala hasabi halis sami gwargwadon kulawa da halin wanda yake sauraro yake yake sauraron ka min jahalin na jahilta bi madmunil khabar da abinda labari ke kunshi da shi au taraddudin ko kuma taraddudi au inkarin ko kuma inkari wato shi ma'ana duk wanda zaka faɗa mishi magana a halin farko wanda yake ya jahilci maganar zaka faɗa masa to zaka kula da kyau idan a matakin farko kana bashi wannan labari zai karba ba tare da matsala ba kaga wannan ba za ka yi karfafa labarin ba amma idan kaga zai taraddudi wannan ana so ka mene ka karfafa labarin ko in kuma da kaga in kuma ka lura da ke wanda zaka bashi labari sai kaga zai maka inkari to kaga wannan dole ne ka karfafa magana kafin ka bashi a maganar da ba za ka bashi za ka karfafa ne wa munahadati hadha al-asl abinda ke taso da wannan asali bila da'in ba tare da wani dalili ba nushuzun shine alama na musawa da zaka gano daga wanda an maru sima min ka'idu balaga okay afwan wa munahadatu hadha al-asl abinda ke fuskantar wannan asali bila da'in ba tare da wani ah, bukatuwa ba dalili ba shine nushuzun amma rusima min qawaidil balaga wato bauɗewa bauɗe ma abin da aka zana ko aka rubuta na ka'idojin balaga unzur ila qawlihi ta'ala kalli maganan fada- mada- mada- maganan Allah madaukin sarki fi sha'ani rusuli Isa alaihi salam dangane da manzannin da aka aika ma na'am eh fi sha'ani rusul isa alaihi salam ko hina ba'athakum watan zuwa ga manzannin da annabi isa ya aika hina ba'athakum ila ahli antakiya lokacin da ya aike su zuwa ga mutanen antakiya su ji su musu wa'azi wadrib lahum mathalan ashabal qarya Allah ya ce kai ka musu misalin mutanen alkaryan nan idh ja'a al mursaluna a lokacin da manzanninta suka zo mata manzanni suka zo mata if arsalna ilaihim ithnain lokacin da muka aika musu da manzanni guda biyu fa kadzabuhuma sai mu sai suka karyata su fa azzazna bi thalithin sai muka karfafa waɗannan manzannin da wani da wani na uku fa kalu sai suka ce watan da suka isa wajen sai suka ce musu inna ilaikum mursaluna kun ga anan an kawo inna an yi taukidi ko sannan kuma inna mursaluna ilaikum kuma sai aka yi takadimin menene ja da majurur watannan an yi taukidin labarin anan an yi taukidi da ababe guda biyu na farko inna sannan kuma na biyu inna ilaikum mursaluna wannan ismiyatul jumla ya in kullu ra'ayi wannan ilaikum ja da majrur ne kawai ba khabar bane mursalin shine shine khabar na inna eh wace kenan faqalu inna ilaikum mursalun a na farko babu lamun kalu ma antum illa basharun mithluna watan sun lura da halin wanda za su faɗa musu cewa su manzanni ne daga ubangiji na ubangiji watan aiko su ne zuwa gare su shi yasa sai suka akkada sai suka akkada suka karfafa da ababe guda biyu kalu ma antum illa basharun mithluna sai mutanen da aka aka yi aike zuwa gare su sai suka ce ai ku ba komai bane face mutane ne kutankucin mu wa ma anzalar rahmanu min shay'in babu kuma abin da Allah ya saukar in antum illa takdhibuna gaskiya ba abin da kuke face ƙarya kawai kuke yi suke ce manzannin ba sai manzannin sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu manzannin sai suka ce rabbuna ai ubangijinmu ya alamu shine yake sanin inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku mursalun manzanni ne nan sun karfafa da ababe gudana uku uku na farko ga inna littaukidi kaga sun yi taukidin khabar ko na biyu kuma ismiyatul jumla sannan na uku kuma ga lamul muzahalaka nan lamursaluna kaga nan kenan ashe halin waɗanda mutanen da za su yi musu da aka aike su wajensu sun lura da kyau masu inkari ne don haka sai suka yi amfani da ababe guda uku suka karfafa magana ɗin gashi na yake cewa gaba suke cewa gaba fa inna rusula hina a hasu inkarahum saboda waɗannan manzanni yayin da suka sakankance da inkarin waɗanda aka aika gurin su filmaratul ula mataki na farko iktafau bi ta'kidil khabar bi inna sai suka takaitu da karfafa labarin da lafazin inna faqalu sai suka ce inna ilaikum mursaluna falamma tazayida inkaruhum wujuduhum kasancewan inkarin waɗanda aka aike zuwa wajen su da musawa za su musa cewa lalle lalle su waɗannan ba annabawan Allah ba ai ba ƴan sako ne zuwa gare su ba kalu sai sai manzannin suka ce musu rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursaluna kun ga rabbuna ya alamu kun ga akwai ismiyatul jumla akwai kuma inna litakidi ko akwai kuma lamul muzahala kaga ta fa fa akadu bil qasami wa inna afwan eh hamma tun daga rabbuna yau to a bai bari mu ɗauko shi daga yadda suka fitar da shi na fakal kalu sai suka ce rabbuna ya alamu inna ilaikum lamursal ko fa aka dubil kasami sai suka karfafa da rantsuwa ina usulubin rantsuwan anan rabbuna to amma ai rabbana ne kamata wallahi rabbina rabbina nan da rafa ne ai yawa to sai dai zan tuke nan uslubin yana nuna rantsuwa ne kun gane ina can cikin suratul yunus ba yunus ba an'ami in za a yi rantsuwa wanda za a yi abin za a yi rantsuwa da shi ai majururi kan zo ko ya ha kalu wallahi rabbina makunna mushrikin rabbina kaga ai nan rabbuna ya alamu ubangijinmu kuma yana sanin inna ilaikum lamursaluna fa akkadu bil qasmi sai suka karfafa maganan da rantsuwa wa inna da kuma inna na taukidi wallam da kuma lamun saboda kula da halin wani halin wanda za a yi magargadi kumbancin nan ko kai ne ka zo ka samu mutum za ka ba shi labari to sai ka lura da kyau babu wani alamun musawa labarin in ka ba shi ba wata matsala kaga wannan zaka bashi labarin ne haka nan kai ba tare da ka karfafa ba a hali na gaba kuma da ka zo ka samu wani zaka bashi wani labari to sai ka lura da ke in dai har ka bashi to zai dan yi shakka to yanzu me kake bukata kana bukatar ka karfafa labarin da kalmar kalman karfafa guda daya lokacin da kuma ka zo in ka faɗa mishi maganar zai musa ne ma kawai to wannan kaga sai ka amfani da ababai guda uku ko makamancin wannan ka karfafa wannan labari da zaka bashi so kun ga ashe li kulli makani makal wa kulli kulli makal a wa li kulli makani makal ba zai iya yiwa wanda zaka bashi labari babu alaman taraddudi tare da shi ko inkari kawai daga zuwa sai ka sai ka karfafa labarin nan ba a'a ka bar shi a masaukinsa Allahumma illa kaga alama alamomi na inkari to shine zaka yi mini zaka karfafa da ababan karfafawa wa kad takhfa hadhihi daqa'iqu hakika waɗannan ka'idoji waɗanda sai an bi su dikin dikin sun ake iya gane za su yi boyuwa ala gairi a halin balaga ga waɗanda ba masu balaga ne ba ruwiya annal kindiya afwan wannan waƙar takfa hadhihi daqa'iq waɗannan ka'idoji waɗanda sai hanyar an bi su ta hanyar digin-digin za iya fahimta za su iya ɓoyuwa ala gairi ahalin luga ga waɗanda ba masu ilimin luga ba ne ruya annal kindiya an ruwaito cewa alimamul kindi rakiba ila abil abbas al-mubarrid ya hau abin hawansa zuwa abul abbas al-mubarri wa kala lahu sai ce masa inni la ajri fi kalamil arab hashwan ni na sami hashu wata abin da yake bai da wani amfani cikin maganar larabawa na samu hashu fa kala abul abbas sai abul abbas ya ce aina wajadta zalika ina ka samu wannan kuwa fa kala wajadtuhum yaquluna ni na same suna cewa abdullahi qa'imun ga abdullahi ka'imun babu wani abin da aka karfafa ko sun mai na kuma suka ji sun ce inna abdullahi ka'imun maganin ne dai amma kuma sai aka kawo inna a farko ko sun mai na kuma suka ji sun ce wai inna abdullahi la ka'im fal alfazu mukarrara magan lafazan da amma mai tasayi wal ma'ana ma wahid sannan kuma ma'anan ai guda ɗaya ne saboda haka babu wani amfani kenan babu wata fa'ida fakala abul abbas sai abul abbas mubarrid ya ce masa balil ma'ani muktalifa a'a ma'anonin da ke kunshi ga lafazan wa in kana da lafazza iri ɗaya ne amma ma'anonin sun saba fal awwalu ikhbarun an qiyamihi na farko da aka ce abdullahi ka'in ana baka labari ne tsantsa kawai akan mene tsayuwansa wathani jawabun an su'alin na biyu kuma da aka ce inna abdullahi ka'imun jawabi ne kan wata tambaya wanda da mai tambaya zai yi kun gane ko a inda yake tunanin kila abdullahi ba yana tsaye ba ne shi ne sai aka ce inna abdullahi ka'imun wasalisu raddun alamunkir sannan kuma na uku raddi ne ga wanda zai inkari shi ne sai aka zo da ababai guda uku na karfafawa kazalika yajibu anil haka ne ko? wa kazalika yujibu ilmul ma'ani an yi khatiba kulle insanin hakanan ilmul ma'ani na wajabta cewa ya wajaba a ma an yi khatiba kullu insanin a mutum kowane magana alaƙadar su idadihi gwargwadon tattalinsa filfahami wajen fahimta in za ka yi mutum magana to ka mishi magana daidai gwargwadon kwakwalwarsa ne daidai gwargwadon fahimtarsa wa nasibuhu min luga kuma za ka mishi magana ka mishi magana ne da irin rabo rabo ko kuma kaso da yake shi akan ilimin luga wal adab da ilimin adabi fala yujizu an yukhataba al amiyu bima yukhatibu bihi al adibu al mulimu ba zai yiwu a ce za a yi magana da mutumin ƙauye wanda bai da ilimi akan balaga bai da fasaha bai da komai ko kuma mutumin gari kawai dan gari a mishi magana ba zai yi a ce za a yi mishi magana ba da irin yadda za a yi ma kwararre wajen ilimin adabi almulimu bilugatul arab wanda yake ba da kulawa sosai da lugar larabci haɗa kuma da kula da ka'idoji wa ha. kuma ya san asarar na ilimin luga ba zai a ce za a yi mishi maganar da za a yi mishi ba a ce shi ne kuma za a yi ma mutum wanda yake bai san ilimin luga ba kuma kamancin wannan ba na ganin sai mu dakata nan ko saboda yanayin lokacin dan alfiya nan sai mu tashi kada ba'du ba'duhum li bashar ibn burd abinda kawai ke son ya nuna mana shine idan ka zo za ka yi magana da mutane idan mutum ne wanda ke jahili bai da ilimin luga bai ilimin ilimin nawa bai da ilimin balaga bai da ilimin sarfu bai da ilimin komai to kai mishi magana da yadda ya dace da shi wanda ko yake da ilimin luga shi kuma akwai yadda zaka mishi magana da shi bai yiwa ka ce zaka dauki zaka yi magana da uslubi na larabci haɗaɗɗen larabci mai kyau ƙwararre da luga da komai ga wanda yake bai da komai a ilimin luga kaga ba zai yi ba saboda ba zai fahimci menene kake nimi ba ko kuma ba zai fahimci irin tsadan da ke cikin maganar ka ba Allah ka samu dace kuma sannan duk lokacin da zaka magana da mutum sai ka lura da halinsa idan zai karbi labarin da zaka bashi ba tare da wani matsala ba to cikin iko Allah sun ta'ala wannan bai bukatan ka karfafa mishi magana in ko ka lura zai yi shakka to wannan ana son ka karfafa mishi magana don ka kau da shakkan da zai yi umarci wannan ko yawwa in ko kaga ka lura zai yi inkari shikenan sai ka ya waje baka kawo kalmomi kamar guda uku wanda za ka karfafa wannan maganin don ka kau da inkarin da zai yi Allah ka samu dace assalamu alaikum